Allah ku sarki ya kawo mana rana ta laraba kamar ashirin da ɗaya ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kan da nasara kuma kamar ashirin da uku ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu kuma da ta saba a ranar yin wannan muna karatu wani littafi mai barka na tafsirin maudu shi a kanin maudu sakar babban malami ibn muhayyib da jawziya Allah mabukin sarki mai rahama ya rasu hijira na da shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan shi ne darasi na saba'in da bakwai za mu tashi da yake tsawar kabu da kaunin akhir muna cikin tattaunawa da ma da yake mana da cikin wannan babban babi na goma sha bakwai babin da ke fito na kan matakai da ɗan adam kalli tun daga zaman shi a ciki har ya zuwa tabbata a janna Allah ya sa muna ciki da kuma ko kuma tabbata a wanda Allah shi ya yi to yana koro mana magana dangane da tattaunawa da malamai suka yi cewa shin macen da take da ciki tana jinin haiza ko ba ta yi wannan magana ta bijiro ne sakamakon tattaunawa da muka wuto na cewa wannan jinin da mace ke yana da matukar amfani dangane da samar wa yaro ko ɗan tayi da ke cikin uwa saboda kulawa irin ta Allah madaukakin sarki shi Allah sai ke kulawa ta adam tun wancan lokaci har rayuwa ta nan duniya har kuma rayuwa ta lafiya kenan bawa bai da wanda ya kai Allah to shi ne yake ce mana su kuma abuta ɗaya zancen zancen farko da ya kawo wa hujjatu hada dinnan can da yake cewa tun daga maganar bukura min almar'ati idza habalat lam tahlam min istima'i da'i alladhi yanzil wa yasmi qawla har ya kawo maganganu na su al-Imam Shafi'i da wasu riwayoyi da ke nuni da cewa ita mace idan tana da ciki to ba za ta yi jini ba. To shi ne yake su ma'abuta ɗaya zancen ya tajjo ne da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam suna kafa hujja da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tuqa hamilun hatta taba'a ba a saduwa da mai ciki har sai ta aiki wala ha'ilun na yana magana ne zuwa ga lokacin da mutum ya mallaki baiwa ko da sayi ko da kyauta ko da rabo na ganima ko dai da wasu hanyoyi da mace za ta iya shiga hannun mutum a matsayin da ta baiwa to ita wannan sabuwar baiwa da ta faɗo hannun mutum to shi mutum ba zai iya kwanciya da ita ba matukar tana da ciki har sai ta haihu wala ha'ilun haka kuma mara ciki nan ce hamil ne ciki ha'il to mara ciki ita kuma mara ciki hatta su tabbara a da haibani har sai an abin nan dinta an mata istibaraki da haibani ta hanyar haiza ɗaya da jini ɗaya a jade ta ba tare da an sami da ita ba har zuwa jini ɗaya ya ce fada ala da haibata wannan hadisi ne da aliman abu da ya fi da cikin kitabun nikahi haka aliman muhammad ibn hanbal ya fitar da shi haka aliman mulbai hafi haka aliman sahawi a cikin mushkirin asa da sauran malamai ya ce to kaga fada ala da haibata sai annabi sallallahu alaihi wa sallama nan ya sanya ita wannan al'ada ko shi wannan jini na haila da za a gani ya mayar da shi dalilan ala adamil hamli dalili da ke nuni da cewa ita matar ba ta da ciki to kenan me yake so ya ce anan idan har akwai cikin to jinin ba zai zo ba to idan kenan kuma akwai cikin to jinin ya zo ha ta ce to a- to idan tana da ciki kuma ta ga jini bayan mai ciki ba ta jini to ba jinin haiza ba ne haka yake so yake falau habatul hamil kenan sakamakon abin kula shi ne da a ce mai ciki za ta ga jini lam takun al haizatu alaman ala bara'ati rahimiha wannan jinin ba zai zama alama da take nuni da kakkabar mahaifarta ba saboda ya baya cewa yi ne ciki sai ta aiki to shi ke tana da ciki a matsayin da ta kuyan garshi sai kuma ta ga ciki ka'idar kuma shi ne ba za yi kwanta da ita ba in ba ta da ciki har sai ta yi al'ada ɗaya to shi ke tana da ciki sai ta jini to shi ne yake ganin to za ka ko ta yanzu a ce ba ta yi jini ne kuma dama ga can cewa da hailun hatta ta sabara a bai haibatin da ta ba ita halin ce ba hail ba daga wancan jinin nata ba zai zama alama da ke nuni da cewa ba ta da ciki ba ya ce wa tafaru na yujibuna na hada wasu malaman kuma suna bayar da amsa game da haka bi annai bi annal haibata alamun wahirun shi jini na al'ada da mace za ta gani wata alama ce ta zahiri wata alama ce ta bayyane faɗi ba ba arabi alhamdu idan ciki ya bayyana gare ta tare da cewa kuma ga jini tana yi ko kuma jini ya zo mata alhali tana da ciki ta bayyana annahu lam yakun dalila yanzu ya fito mana tarin kenan jinin ba zai zama dalili da ke nuni ga ba ciki ba wani hada yi hukamu bin izaki da iddati bil hairi wahira saboda haka ne ake yanke hukuncin kammala idda ta hanyar ganin jini amma a zahiri wannan alhukumar wahir kenan yace sun mata bayyana al-mar'atu hamila daga nan kuma sai ya sai ciki ya bayyana ga mace mana za ta iya sai jini kuma ciki ya bayyana yana so ya bayar da tafi cewa shi jinin ba zai zama shi ne kaɗai dalili ke nuni da cewa mace ba ta da ciki ba ita wanda biyu sallallahu alaihi wasallam kasaman nisa ila kasmai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba mata zuwa gida biyu imra'atun ma'anubatul hamli macen da an san tana da ciki wa imra'atun mamnunun annaha haid da kuma macen da ake zaton tana da ciki kenan ko dai matar da ake da tabbas tana da ciki ko kuma matar da ake zaton tana da ciki to anan ne zai koma sai mu haɗu da wata magana yake bi an dal haiza ta alamun wahir to haiza ina za a saka ta tana cikin alamatun wahira ne ko alamatun mabuluna ko alamatun batina yace fa ja'ala istibra al-ula bi wajhi al-hamdi wacce take da ciki na zahiri to sai annabi ya ce ita da tuzahu hatta taba'a ba za ka da ita ba har sai ta haihu saboda ne cikin ta zahiri ne ga shana gani da ka wasaniya ita kuma ta biyu wacce ana zato shin tana da ciki a'a eh akwai a'a a eh babu to ita kuma ta nabi bil haiza da ka hukunta ta da haiza wa hada huwa alladhi dalla alayhi al-hadith wannan shine abin da hadisi yake karantarwa da mai yadulla shi hadisin baya nuni ana anna ma tarawu al-hamil min ad-dami fi waqti adatiha wa suma abu wa tusalli shi hadisin lam yadulla ba yana nuni bane ala kan cewa anna ma tarawu al-hamil abin da mai ciki yake gani min ad-dami na daga jini fi waqti adatiha a daidai idan ta zo gabar kwanakin al'adarta ta suma ma abu wa tusalli cewa an ba ta dama ta yi azumi da shi kuma ta yi sallah da shi yake shi hadisin ba wannan matsalar ya tattauna ba a dunkule duk bayanan da ma da ya yi tun daga kusan rabin karatunsa na ranar ranar yau har zuwa na yau tattaunawa ce kan matsalar da ta zama khilafiya tsakanin sahabai ita ce shin me ciki tana jini ko ba ta jini kusan gaba ɗaya sun amince da cewa za ta iya yin jini sau da yake yawa za ga tana da cikin kuma tana jinin musamman shi cikin karami ne to inda suka yi sabani shi ne shi wannan jinin a wani gida za a saka shi za a saka shi a cikin jinin al'ada ne idan jinin al'ada ne kenan idan ya zo za ta bar sallah za ta bar hajji kuma ta rasa tana da shi idan ko ba jinin al'ada ba ne to wani suna za mu ba shi to shi ne sai malamai suka rabu gidaje biyu manya-manyan gidaje kowa za ka yana kokarin ya kawo hadisai ko wasu nassoshi da zai goyi ko kare fahimtar shi masu fahimtar farko suka ce yumkinu an tahima akwai yiwuwar ne suke ke gini kaga ba ta ce din me suke na gini ba akwai yiwuwar mace na da ciki ta ga gini idan ba ta gan shi ba yanzu masu wannan fahimtar ba su da matsala da masu wancan fahimtar dama bata da jinin ba masu wannan fahimta akwai mazhabar malikiya su suna da wannan fahimta ko da hadari ka karanta za ka ga ya tattauna inda ya raba mata gida uku dangane da haila mubtadi'atun da mu'tadatun da hamil ya sa kawo hamil to da sai da sun ce dukanka kawai ne ciki da take yi ya fara da wacce ta fara ya zo wacce ta saba da ya zo kan mai ciki ya ce ita ne ciki za ta iya jinin kwana ashirin in cikin ya kai wata shida ma ko sama da wata shida za ta iya jinin kwana ashirin da biyar masu sharhi ma suka ce za ta iya da kwana talatin tun daga ɗaya ga wata har talatin ga wata kuma tana ganin jini kuma tana da ciki kuma cikin ya kai wata shida ko wata uku suka ce in ta gan shi to jini ne daga cikin tattaunawar da suka yi ne muhimmanci su ma a gusa wannan fahimtar ko mu bari mu kare shi daga cikin masu wannan fahimtar akwai alimamu shafi'i mun sha faɗi ana alimamu shafi'i ga duka fatoyin da za su guda biyu akwai fatawa alimamu shafi'i a kadima akwai kuma fatawa kun hadisa akwai fatoyi ce na da da da na da da su kafin hijira mana kafin canza gari daga baya kuma sai zo sai fito da suka rika canzawa farko farko alimamu shafi'i yana ba da fatawa kan cewa mai ciki ba ta jini daga baya daga karshe tsarki sai ya zo ya rika ba da fatawar cewa akwai yiwuwar mai ciki ce jini kenan fahimtar da mazhabar malikiya suke a kai Ahmad ibn Hanbal an samo riwaya daga gare shi shi ma ya tafi cewa mai ciki za ta iya ji wasu daga cikin salam sun tafi akan wannan fahimta tsewa daga ciki sun tafi kan cewa mai ciki za ta iya ji wannan fahimtar ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na Harrani cewa mai ciki za ta iya jini ita ce fahimtar ibn qayyim al-jawziyya ko da kuma wannan littafin kenan kan cewa mai ciki za ta iya gani ita ce fahimtar Muhammad Salih ibn al-Usaini dukkanin su Allah ya musu rahama daga cikin hujjar da suka bayar suka ce duk malaman duniya sun yadda macen da ba ta da ciki za ta iya gani shi wannan jinin da mara ciki kafin ta samu ciki ta fara mene sunan shi sunan shi haida in ba haila ba ya wuce kwanakin shi sai ya koma ya zama istihaba to ce shi kenan yanzu mun yi ittifaki da ku a haka to idan ta samu ciki kuma sai ka ga jini shi wannan jinin tunda mun yi ittifaki da ku kafin ta samu ciki jinin da za ta iya yi kana biyu ne ko haila ko istihaba ta samu ciki ta ci gaba da jini shi wannan jinin ne ne sunan shi idan ka ce ba haila ba ne sai dai zama istihaba in kuma kace istihaba ce kai ma ka san kayan kwamfani in kuma kace ta mu'illatin ce ina da bi ba ka da yace dole ka yadda ko dai haida ko istihaza in ka ce istihaza ta yaya ya zama istihaza ba za ka iya kare kanka da dalili ba suka ce to dole ka bar shi a haila amma su wancan suke ta mai ciki ba ta haila suka ce duk jinin da mai ciki ta gani damu illatin ne ko damu fasali su da ka jini ne na na darura ba ka kiran shi damu istihaza hukuncin shi daban kawai dai ba ta da lafiya ma sai ta gani gida dan haka ba za a ba shi hukuncin hukunce na haila ba da haka ba zai sa ta bar sallah ko ta bar azumi ko sauwa da haila ke hanawa ba sannan ba za a ɗauko hukunce hukunce na istihaba a bata ba sama dai magana mafi inganci ce fahimtar da waɗannan malamai ke kai na cewa zai yi wa mai ciki ta ga jini masu fahimta ta biyu akwai mazhabar hanafiya da wata fahimta daga wajen riwaya daga Ahmad ibn Hanbal da kuma fatawa ta Imam Shafi'i ke da kadimi cewar face mai jini za ta yi mai haila za ta mai ciki za ta iya haila wannan fahimtar zai fil hadi haka ibn al-Munzir shi ma fahimtar kenan cewa mai ciki ba ta ji haka ibn Hazm shi ma fahimtar kenan haka malaman fatawan latinar da'ima kaso mai yawa ka duba mujalladan na farko farko da suka tattauna kan wannan matsala to za ga abin da suka tafi a kai kenan cewa mace in tana da ciki ba za ta yi jini ba to wal sahihu al awwal abin da yafi inganci sai wancan fahimta ta farko idan ba ta ga jinin ba shikenan ba ta da sauran matsala in ko ta gani ta kaddara eh jini ne wa'ancan hukunce-hukunce da ta sani na jinin al'adar mata suna nan a kanta kuma a kanta za ta gudana har zuwa lokacin da zai dauki to zai dawo ya kara tattauna a kan wannan matsalar. Kala bukura faslun yace ga wani fasalin zai shiga wata matsalar inda yake shi dan adam matakai matakai yake kuma da su da ya fara jin mana kaga motocin daga lokacin da ya shiga ciki dubban mali to ga shi yanzu har yi bayani yadda ake samar mashi da abinci da jini ne na ita wanda na al'adar mata cikin jike mata na madaukin sarki yake fitar mashi da wannan abincin ta hanyar bututun cibiya kuma yake fitar mashi da iska ta hanyar ƙananan jijiyoyi da ke ciki ta cibiyar. Saboda ya samu abinci, ya samu iska, ya zauna cikin tsaron da shugaban ƙasar da ɗan cayin wacce ke rayuwa bai da wannan tsara. Da shi gungun gwamna ne kawai mutane yana shiga wajen shi, wani zai zo ya fesa mashi wasu abubuwa, amma wannan yana cikin tsaro sai tsala, duhun ciki, duhun ma'aifa, da kuma duhun rigar da jinjirin ke. Wanda darasin da ya wuce muka ce malamai na ce mata mashima ko placenta to ma da ke wani fasalin kuma kada bukuratu wancan kwararren likita ya ce inna da ibama lallai shi kashi kashi na mutum taslubu min harara kashin mutum na kwari ne yana karfi ne saboda dimi ko zafin da yake samu kuma kaga wannan tanadin tunan Allah ya yi shi ila ke sa ma yaro ya zama fi bulumatin sala wannan temin tun da yaro ya kai kwana arba'in ya zama gudan jini kwana arba'in ya zama gudan tsoka daga nan za a fara gina kashi yan kanana kanana bayan gina kasusuwan yi wannan temin da yaro ke sha ko zafin da ke ciki shi ke sa kashin ya zama mai kwari kuma yana ga zamu iya yadda yanzu yaron da aka rena a kwalba za a gani wani lankyalaki amma wanda aka rene shi a ciki ya girma a ciki to kai kasan da bambanci zai zo da kwari da karfin shi zai zo ne kashi ɗaya kaga zafin na da amfani yake karfafa jiki kuma yaro ko da haihuwar da aka yi zaga yana son wurare masu dumi da aka rika sakaci wasu ababe na sanyi suna taɓa shi to cututtuka wanda za su illata rayuwar za su iya samu na ita ya kamu da pneumonia ya kamu da waye ko da ita uwar za ga ana kokari a nisan ta da shan ababe masu sanyi ba za ta yi ta hajiyar kankara ba ba za ta yi ta kaza ba za ta yi ta kaza ba to malam bukura wanda likita bukura da yake cewa shi kashi na mutum yana ƙara kwari ne ya ƙara ƙarfi min harara saboda zafi da ke ciki da annal hararata domin ici zafi tuslibu al'iba takan sa sukan zafi na sa kashi ya ƙara kwari wata rubutu ba a so da ba a kuma wannan zafin shi ke haɗa gabar kashi da gabar kashi wannan yana adabta kenan idan yaro yana karami ba ta fashin mu'amala da ababe masu tsari ba zafi da zai cutar da shi ba amma kana zo yaro an haife shi sati shida wata daya kawai shi ma sai a yaron wanda ake sa shi ma sai a makala mashi ne ko wata fanka ko a rika manna mashi kankara to zai taso lange-lange kanshi ba zai iya karewa ba dantana a tsarin zai hukunci ga jini da al'umma amfani lokacin da aka yi yaro kowane mutane da ya tabbatar da cewa kowane babban mutum yana da gabbai dari uku da sittin to amma yaro daga haihuwar shi gabbai shi sun kai dari saboda akwai yadda ba su riga san har haɗe ba yanzu gwargwadon yadda ake tarere da ababe masu dumi gwargwadon yadda wannan wuri da bai haɗe ba zai haɗe ranar da ya tashi cin gajiyar wuraren zai ci gajiyar su kuma yana da ko yanzu za mu iya fahimtar haka muka kalli yadda mutane ke tasowa ka shiga salonan rural mu da muke yanzu muke tare rural ko ka shiga ƙauyuka ka tattaro matasa yan shekara ashirin da biyar biyar ka shiga GRA ka tafi manyan layuka a Abuja in an yi hutu a ingila ka je airport ka tattaro su a zuwa ya gasar mirki da buhun masara wancan nan barikin ba iya ba kuma yana yi zai kari saboda AC ya taso lokacin da yake bukatar ɗini kashin ya haɗe a wurga ta AC haka za ga yana tafiya ga shi kamar iska ɗin shi kanshi ba shi ma ya san bai da kare karfi ma ya san bai da kare amma a karkara fa za ga wani yana ɗaukar buhun gero kai ta mamaki wajen jin komai me zai ce ko a jikin shi za ga wani ya zama a cikin wani buka sauke trailer ɗin ba za ka je kan ka sha kwayoyi zai yi ka in yi ta kwayoyi gobe ba zai iya ba amma zai je wanka da ruwan da ni ya samu tuwanci ya narka shi ke nan an gama gobe da safe kuma aka kawo taya shi ma za su sauki ko yanzu ka ce wani ya kudin kilo ita daya ba ma gudu ba tafiya a ƙasa ba zai iya ba saboda lokacin da kasusun suka zo haɗewa suna da buƙatar ɗini da zafi to ba ɗinin to da haka za ka haɗe malam kamar gini bai ji siminti ba kaga shi zai fara zaizaye ba mai shi ne yake cewa wannan ɗinin yana da amfani kuma shi ke kullawa tsakanin gaba da gaba ya sa gabar da ta haɗe da wata ke sharbi misali shajarar kamar bishiya ce التي تربط بعضها ببعض وتساكن دكي حدا da sai shi an ta kafa kasa ta yi jijiya wata ta yi nan wata ta yi nan duk su za su haɗu su riƙe tushe tare da sanda wa kana yake cewa inna la'asba ko inna la'asaba ita jijiya wannan jijiyoyin da muke gani ju'ila dakhilan wa kharija Allah ce hikimar shi ya sanya jijiyoyi a cikin mutum kana ji akwai na ciki wanda ba za mu iya ganin su sai dai da na'ura akwai kuma nawace wa ju'ila ra'su bayna al-atiqai duk inda cikin mutum yake zaga akwai jijiyoyi wannan jijiyar ta kulla na wannan jijiyar ta kulla na wannan jijiyar da irin tasir da take da shi a ciki sai za a ce ga hannun wani mutum a kama a tsinka hannun abu ne mai matuƙar wahala kuma inda za a yanka sai ga su wai ne ne ma wasu yan fararruka ne haka kamar Allah ya hore masu ƙarfi na mamaki saboda sabon kular Allah da bayi kamar yadda yake wala kada karram na bani adam shi kam nan adam mun girmama shi to bayan Allah ya zuba jijiyoyi a jikin mutum da na ciki da na waje waje ila ra'as sai aka sanya kai baina da atiqai a tsakanin kafadu jijiyoyin da ke bangaren dama za su zo suna da alaƙa da nan wuya hikimar Allah bai sa kan a gefen kafaɗa nan ba sai sa ta tsakiya kamar ya zama shine cibiya ko matattara tukullumar fasaha da ƙarfin ɗan adam wanda ya taso ta bangaren dama yana da alaƙa da wajen wuya wanda ya taso ta bangaren hagu dan adam ba zai sha wahala ba da an yi kan akan kafaɗar dama ko kafaɗar hagu nan da aka za a kalli wani bangaren za a wahala yace wani abu dani haka aka sanya kai a tsakanin damatsan mutum guda biyu wasa'ilani da tsintsiyar hannu guda biyu filja da bai ne a kowane bangare shi kan yi sai zuwa tsakiya dama da shi kana da damke nan kana da sa'i nan ma akwai irin wannan zagonin ya riƙe abu da hannu ɗaya kawai ya isa wani kuma sai ya haɗa biyu akwai wanda in ya rike abu da dama za ka iya kwacewa wani kuma in ya rike da hagu to ba sai ka kwacewa a ƙarƙashin nan malamai ke cewa kaga irin rubutu da ake a hagu za ga ɗan boko har suna so su haifi ɗa da fi wai ya fi fasaha su ibn ba da malamu na musulunci suka ce wannan maganar ƙarya ce kai ma za ka iya kawo baƙin da ƙiƙi da fi sai ka san kun yi jarawa da yake ba za ka rubutu da hagu ba shi ne haɗarsa amma da ga yan ƙungiyoyin asiri su suna mutunta wannan tsari cewa ba hagu yanzu a ga ƙungiyoyin asiri suna da wurare ko wasu mukamai sai ba hagu kawai za a ba to da wannan kuma saboda alaƙar su da shedan ne shi kuma shedan dama ba hagu ne amma kana da yaro yana rubutu da hagu kai iya abin da za ka iya ya dawo dama a hankali a hankali ba da ƙarfi ba in Allah ya taimake ka ya iya duka haɗa biyun shi kenan na san wanda ya zai yi da larabci da dama yake amma da an zo boko zai yi kama hau da karɓa da rubu kuma duka rubutun da yake amma ba in ka ce da ƙarfi za ka kila ba za ka iya canza ki ba to hikima ce dai ta Allah ce sanya kai a tsakiya ta kowane ɓangare na dama da na hagu na kan aka zuba wasu ababe waɗanda shi kan yana da alaƙa da su kuma suna da muhimmanci a cikin mutum ya ce wa furrin da ma bainar rijalai aiza kuma aka raba tsakanin kafafun mutum guda biyu wa ju'ila fi kulli mafsadin min al-mafasid asbun yuzifuhu wa yashuddu aka sanya wa mutum a kowace gaba daga gabbai aka sanya mashi wata irin jijiya yuzifuhu wanda wannan jijiyar ke kara karfafa wannan gabar wa yashuddu kuma take karfafa ne za ka yanzu a ce ka kama nan din mutum wani ya rike nan ka tsinke nan to an wahala da bai gara a ce ka karya nan nan din ne tsinka ce ba karamin aiki bai saboda tanadi da Allah ya yi a wurin amma a haka za ka wani ba zai imani da Allah ba قلت ما يتي هو الأثر الذي شد به الإنسان shine asar wanda Allah ya faɗa wala kada khalaqnakum wa shaddadna asrar asar din shine wannan tanadi na karfin da Allah ya wannan adam wannan ba karfi ma na zahiri kenan wanda ka zo na fasaha na hikima na dabara na wayo wannan kuma kowa da irin gurgurdan abin da Allah ya bai wannan yake magana da shi gurin kai ya faɗa shi ta ce kullu kana sai shi wancan likita ya ce wajen ila da famu sai aka sanya bakin mutum yamfadihu tilka a nafsi yana budewa sanda mutum ke so ko kuma yana budewa tilka a nafsi dai ne da irin numfashin da ake yi in ka bude akwai iska ko ya shiga ko ya fita wa rukkibal amru sai Allah da ya tashi gina halittar mutum sai ya gina hanci wal udnani da kunnuwa guda biyu minan dahli da nama sallah in ka kama kunni za ka ji ba ka shi ko daya kuma ka san wannan ba karamin gata ma Allah ya mana ba yanzu da ake kunnin mu da kashi aka yi sandare yake akwai da ba za ka iya shiga ba ko dai kuwa ta rido ba za ka iya ba amma sai dai nan ya fito dan wannan fatar duk za a mammole ta ka duka ga an leko bai zai da rani mana shi a kan dare kamar robot da za samu matsala haka hancin mu yanzu a ce an yi mana hancin ƙarfi kuma ana mara za a ja ta majina kai dama mu ce ya fi shafi an ja kada wata kararrawa katau da yara na kada yi su amma za ka yi shi wata rofa rofa wata fata fata wata tsoka tsoka sanin adam da masana ka tara cikin mutane hancin karfe za su yi sai saboda kaza saboda kaza saboda kaza amma sai Allah ya kina wa'annan ababe muhimmai a cikin mutum min al-lahani wa tuqibatil udnan sai aka sanya wa kunnuwa guda biyu guji sun bala ne ba da zalika sannan aka sanya guji na ido bayan haka wa mudi ata rububatan safiya su wa'annan idanuwa malam kamar yana ishara zuwa ga cewa lokacin da mala'iku suka shigo za su fitar da ko Allah zai fitar da yadda zubin dan adam yake sai da aka fara fitar da hujin kulli sannan da aka zo aka fitar da tsagar ido aka tsaga aka sa mata gashi aka sa gira aka kyautata ta aka sa kwayar ido aka dindige ta da wata fata sannan aka cika idan da wani danshi tsantsar danshi me yasa yake safiya inda za ka samu ruwan da kake da shi ya fi tsafta cikin ruwan da kake sha in ka zuba shayi da idan ka zafi daidai tare da cewa idan ma na kafa akwai ruwa amma ruwan da ke cikin idan mutum ya fi ruwan da muke sha sarki ruwa ne na musamman sai sa za ka haƙi shirgitin za ka je yana ne amma kai da za ka duka mai gishirin ka duka kuma falla za ka ci gaba da yi wani irin ruwa ne tanadi ne na musamman Allah ya bai bar ma kowa ya kula da idan ba ko ya samar da ruwan ba sai shi sai ka ba za ka taba ganin wani biyu ya rufe ba wani ina za ka asibiti da mai ruwan ido na ne ya kani ai ba ta san ana samar maka ba ka san san me ake yi ba kawai ne kai dai bauta ma Allah shi nan yake wa kanan da biyu sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi sujudi annabi ta da insha Allah ta faɗa gare shi ya kasance yana faɗi a sujadar sajada wata yi ya kace fuska ta ta yi sujada lillahi ya khalaqahu ga wannan da ya halicce ta wa sawwara ya suranta ko ya kyautata halittarta wa shakka sam'ahu kuma ya tsaga jin ita fuskar wa basaru kuma ya tsaga ganin ita fuskar kenan ya tsaga mana kunnuwa ya fitar mana da su sannan ya tsaga mana gani ya fitar mana da su wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin salatul musafirina babu du'a fi salatin layl kitabu salatul musafirina kenan yace wal wawu ita wannan wawun da da yace sajada wajhi inda zai khalaqa huwa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu yace wa basaruhu yayi asabi da wawu sai za a kan wannan wawucin jiran da ya da wasu hukunce hukunce ya ce wa illam tattabi tartiba duk da dai wawun din nan ba lazimi ba ne ta nuna tartibi ta nuna cewa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan fa taqdimu tafi fil lafzi yunasibu taqaddumahu fil wujudi gabatar da ji da aka yi a lafazin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana iya dacewa da gabatar da ji ko tsaga kulli a wajen samarwa sai ke yi wa haka kisa ne bai fara gabatar da sambu da basu amma ne al'asaku bil wawi la yusiru al mubayara baya nuni da cewa dole wanda aka fara fate cikin hatsari da wawu shi aka fara ba la su yi wani wanda ke kun matakta su bin am'abu ba da zalika daga nan sai tumbur kumar mutum ko uwar hanci ko tumbi sai rika faɗaɗa bayan haka yanzu ka karamin yaro za ka dan abincin da zai ci ba yawa kuma ya koyi amma babba ma ai sai ya kongo ne wa yasiru laha tajwiqun wannan tumburkuma ko uwar hanci tana da abin da yake cewa tajwi mana tana da wani fili a cikinta wannan filin zai iya ƙara fa'i zai iya tsukewa gwargwadon yadda aka yi zarfashi gwargwadon yadda aka kare shi ويرتبط المفاصل وترتبط المفاصل gaban mutum sukan kullu da juna wa yartafi nafasu numfashin mutum na iya abin nan tagawa ila alfani wal alfi zuwa baki zuwa hanci wa ya da kullum istinshaku filfani wal hanci sai shaka ta biyo ko ta baki ko ta hanci wa ya fati wal basar wal am'aw lokacin da ake numfashi ko lokacin da ake shaka ko da hanci ko da baki to sai kaga ciki na ƙara kudewa wani hanci ma ko gurgumar mutum na ƙara kudewa wa ya faru nafasu ila alfani badala surrati ko badala surati idan aka haifi mutum numfashin sai ya rika fita ta baki madadin bututun kiniya yanzu wancan na rayuwa ne ta can wannan kuma na rayuwa ne irin ta nan malamai ce ta kaga yanzu da wannan ana nuna maka duk inda ka samu kanka Allah ya sa da rayuwar kawo lokacin da mutum ke ciki yana da bukatar abinci yana da bukatar numfashi sai aka sanya haka babbar babban bututu sai da kai wa mutum abinci kananan jijiyoyi a cikin cibiya sai suka kai wa mutum iska ana haihuwar mutum daga haihuwar shi sai Allah ya canza abu sai numfashi ya dawo baki da hanci abinci kuma ya dawo daga shi ta baki shikenan mutum na rasuwa aka rufe ya zama ɗan aljanna Allah ya samu dace ni'imar da zai more ta rayuwar kabari ba kuma irin ta cikin mahaifiyar ki bace cibiya ba za ta yi aiki ba sannan ba irin ta duniya ba a ce da safe ta aljanna a kabari so min tabi a diba a kai mai tsawa amma kuma yana jin daɗi kuma yana da mutuwa za ka naka shiga aljanna kuma ni'imar ta musamman ce Allah ya riga ya tanadi kowane mataki da yadda mutum zai rayu. Ita kanta rayuwar an gama tsara komai. Shi ne Abdulrahman Sa'adi a tafsirin jirgin ayar da ke cikin zuwa shura inda na ke kawo laura ta fasa wa rinka na ibadi gida ba hau filafi. Da Allah da ke fita wa mutane arziki dari bisa kowa ya arziki na ba hau filafi. Mutane kawaye na jima'a. ba za su bauta miki ba sai dai Allah na saukar da arziki ga kowa gwargwadon bukatar shi shi ne shi Abdulrahman Sa'ad ne zo sai kafa hujja da wani hadisi wanda yake akwai wani asali amma malaman hadisi kamar Albani ya ce hadisi ne da rihi in ka dai silsilar zaifa mujallali na gudu za ku gaishe amma dai shi Aliman Abdulrahman Sa'ad ya kawo a cikin tafsiri cewa lokacin da mutum ya zo wata biyu kwana arba'in ko aka turo mace mala'ika a ciki mala'ika ya ce Allah namiji za mu sa ko mace Allah ce sa namiji ko mace duk wanda aka faɗa shi dare a lokacin da likita bai san da aka daka ba zai ce Allah dan aljanna ko dan wuta in aka rubuta dan aljanna to an gama mutum ya dace to ana haihuwar mutum to shi kuma Allah sai Allah annabi yake tabbata Allah ya sake leka zuciyar mutum wannan mutumin na rubuto mashi ɗan aljanna ne amma wace hanya ce za ta kai shi aljanna wadata ko talauci rashin lafiya ko lafiya walwala ko rashin walwala rayuwar birni ko rayuwar ƙauye aikin aiki mai sauki ko aiki mai wahala Allah ya duba ya ga to wannan na ne cikin cewa ɗan aljanna ne amma in ina so ya kai da waccan aljannar to kuma ya bace da talauci to tun da Allah na san mutum da aljannar sai ban mutum a talauci wannan kuma na ne cikin ɗin wuta to ina so ya shiga wutar ya za a yi in azarta shi ko in talauta shi gurgurdan abin da Allah ya leko shi ne hanyar da za ta kai mutum ga wancan rubutu na farko gurgudu yadda za a maka mutum ya ci gaba da rayuwa suna kaga yanzu a talaka akwai yan wuta akwai yan aljanna barka da mutum mutum mutum ka ce kai wani to su dai ci gaba da shi a nan ya ci a can wa ya gaya maka akwai minan nari ilan nari ka san wani in talauci ya talauci ne wani ya wuce wajen motar mota ta miliyan hamsin take ku ci a ko ba wani ya riga da shiga aljanna ya tunawa kaman ba filoniya ba ne a ce da janna kai in ka hango za ba sai ka ce mai gida a wuce da zuna kai ka san gaba da gabanta sun haka a talaka akwai yan wuta wani yi shi gaba a tsaranar bita ba minan nari ilan nari a cikin talaka kuma akwai yan aljanna an ci da ƙyar a nan can kuma har a rashi to a cikin mawadata ma akwai ɗan wuta kuma a cikin mawadata akwai ɗan aljanna shi ne ibn kai ne ke to mutane kana hudu kenan to Allah ku ce wannan tanadin gaba ɗaya rayuwar ciki salanta daban rayuwar duniya salanta daban rayuwar kabari salanta daban rayuwar aljanna ko wuta salanta daban kuma kowane mataki tun da Allah ya yi duniya ba taɓa kuskure a wani ba kaga kawai an haifi wani to shi wannan mutumin in zai ci abinci sai dai an gama kunu ya je ya tsoma ɗan yatsa yi sai dai ka ga kunu na tafiya in an ce ka wannan mutum sai dai a ce in kuma ka ga an haifi wani mutum mutum biyu a haɗe wannan ba da ba da ne jin masasa ba ne ba gaddamar ma'aikata ba ne Allah da gangan ya yi dan ya nuna maku ko kuna ga ba sai yi mutu gashi yayi sai ga mutum biyu kai ɗaya ko mutum biyu a dunkule kai biyu kafafuwa hudu hannu hudu kaga zaka ce za a iya raba ko ana shiga cike da zuciya daya hanta daya kayan ciki iri daya na mutum daya kaga ba za ka rabu ba to haka Allah ke yi dan ya nuna shine fa'adul lima yuri to yace haka za ga mutum na numfashi da baki madadin cibiya saboda samun bambancin wurin rayuwa bai za ta mama da karna idan abin da muka ambata ya shiga hadara waqtu hududid dalili an gama gina mutum an gama kera shi an gama halitta shi to daga nan sai lokacin fitar mutum yayi wa nazalat hududun min ma'ilatihi wa am'a'ihi ila masana duk wani abu na hudud an ce hudud abubuwan da ba su da amfani a jiki shi sai su sauka daga uwar hanjin shi ko tumbur kumar shi ilan masanati zuwa masana an ce masana suna cewa kisun asfalul masani wata yan jaka ce da ke kasan ciki ya sami ufi ilbau inda fitsari ke taruwa ina yake cewa kula da ko ne ce masana da lokacin haihuwar yaro ya yi ne Allah zai yi ai yana cin abinci ko abincin da yake ci akwai kudu in aka cire abin da zai amfani aka cire abin da zai amfani jini iska wane ne wane ne akwai abin da zai wannan abin da ke raguwa to sai a ɗibo shi sai a tattaro shi sai ya zo sai ya dawo wajen buladar yaron wajen buladar yaron sai Allah ya tara shi nan wa yakunu lahu laha tariqun min al-ma'idati wal am'a'i ila al-makana a daidai lokacin ya za a yi dan yaro na cikin mahaifiya a tattaro abin da ke cikin shi zuwa mafitsarar shi aka dai zai hora hanyar da abin zai taso daga tungur kuma zuwa ladar wa min ha ila majalal bawli idan wannan datti da karkace suka zo suka taru a bulada daga nan sai su biyo hanyar da fitsari ke fita wa inda ma tanfati hadihi kulluha dukkan waɗannan suna buɗewa ne a daidai lokacin buƙatuwar su buɗe wa yadda su mutajwifuha kuma suna ƙara faɗi da shafi musamman lokacin da aka shafi wani abu وفيه ينفصل بعضها عن بعض على قدر أشكالها daga nan sai sashi ya rika rabuwa da sashi sashi ya rika rabuwa da sashi gwargwadon yanayi wannan yana mana magana ne lokacin da yaro ya zama saura kaɗan a haife shi to shi ma sai an tattara ababen da ke ciki shi yasa ba za ka daga haihuwar yaro ba yana fitsari zai wahala bai da buƙatar wani fitsari cikin shi a lokacin ya zo fresh komai sabo za a zo da mai komi bai da wani abu nan nan bai da wani abu komi ya gona shi ya yanki bisa ya ya ba shi abin da ya dace a wannan rayuwa dan ya rabu da duk wani abu da ya dace a wannan rayuwa ta lahira a rayuwa ta shi bada cewa kana ukura da yake cewa wai da ta sal batsalu idan ciki ya fadada wa tabayyana tadrikul am'ashi sara fiha tariqun ila al-masana wal ilili istirara ciki ya rika budewa hanyoyin da za a samu daukar wasu ababe daga jikin yaro zuwa wasu su ma suka rika budewa za a tsara fi hatsari za a samar da hanya ilal masana zuwa ga kula da wurin da shi dattin ko fitsari ke taruwa ga mutum wanda ilimi da kuma wurin da ake ɗauko fitsari daga fulada zuwa ya fito waje a fitsarar da shi a huta shi ne ihili kittirara Allah zai fitar da tsarin yadda haka zai gudana kuma ba makawaci an mashi haka kada yace wal maniyu idan tarakkaba shi maniyu idan ya hawa yattabi kullu shay'in minhu ila sa'ili komi a tattare da shi zai haɗu zuwa ga abokin birni abokin haɗi yace al-iwahu ila al-iwahi wanda yake kashi zai haɗu to zai haɗa kashi wala asbu ila al-asbi wanda zai haɗa jijiya zai haɗe da sankuwan shi da zai haɗa jijiya wa kazalika jami'ul a'dad haka gaba ɗayan gabbai kuma yurakkabu al-jarid daga nan sai a zo sai a hauhawar da ɗan adam sai a gina shi a samar da shi ثم قال سليم إنا قد رأينا mu mun gani kasiran minan nisa'i mun ga da yawa daga cikin mata kad fasadatil ajinnatu fi hinna dan tayin da ke cikin siyasa ma matsala kamar a ce ya mutu ko wani tarin nura ko bai da rai sun ma kara jet ba'da talatin na yau ma sannan dan tayin ya fita bayan kwana talatin kenan zai iya samun matsala yau amma mace ba za ta yi bari shi ba sai bayan kwana talatin daga sassa ya samu matsala har zuwa rasta zai fito ba wani abu da za a samu na ya ci gaba da girma sun makalai ce ala tara an tagu idan ta kasan janinu min ba'da talatin na yau ma ashe ba ga cewa idan yaro idan bari ya faso bayan kwana talatin ra'aita mafasilahu murakkab za ka iya ganin gabbali da ta har an fara hawan da su wanda ke da sai da na'ura ko kuma ido irin na masana wa kana yi yudra fa hada din nabar ila sikir za a iya fahimtar haka za a iya fahimtar haka ta hanyar kallo zuwa ga shi tattaye shi a sikir shi ba da ya ta wuya ta kafa dai sai ya mutu min shi ya dina domin idan zai faru idan fari zai faru idan yaro idan ciki zai zube ba zai zube ba ne da gwargwadon dabarar mutum wani dan kai ba da nafsihi da kanki zai zubo kenan ita uwa da ke da cikin ke cikin ka da zai zube ba ba ba yin kanta bane sun makala yace idan ka rakkaba dalilu idan dan tayi ya hawa hawa wa kulli fatima fasidu aka har hada gabban shi wa kaburat a azahu gabban shi suka fara girma wa salubat aibahu kashin shi ya fara ƙarfi wata harrakan ɗan tayin ya fara motsi wa jazabat minal badani daman dasma ya rika jan jini da kitse daga cikin da yake ciki wa ya tafi su zalika ya rika tsara haka a jikin shi don amfanuwar shi wa ya taharraku fi rukusul ibani zai rika motsi fi rukusul ibani a kan kasusuwa mislu ta harfin ke hukunci shajar kamar yadda kan ko rassa na ice suke motsi yana da ishara zuwa ga idan aka gama gina shi to tushen ba shi ke motsi ba misali hannu kashin kafa to daga kan kashin kafan ne zai rika motsawa da haka da haka wanda zai haɗe ya haɗe gwargwadon abin da ake da bukatar ya haɗe har zuwa lokacin haihuwa ya ce kana wa kaza duka ya ta'adda ku da dalilu wa yankani da irin haka ne za ka ga ta yana juyawa yana motsawa yana motsawa wa yankani har ya rika juyawa daga yake in an kusa haihuwa zai iya juyawa ta yadda zai fito da kai sabanin yadda yake a cikin kafin lokacin haihuwa to duka wani wasu bayanai ne da za su tsara tsoratar da bawa Allah cewa Allah abin tsoro ne kuma abin aiki imani da shi ne kuma a gaggata wayannan ababe dukkanin mu'ammanar mun samu irin wannan kulan Allah bai taɓa neman iyaye su biya sisun kwabo ba a mu ne ake neman mu biya wani abu dan san kani wanda ya kiyasi aka yi ko zama aka yi aka yi farashi da keke da keke ba da keken kanshi ko aka ce mu bauta ma Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku shirka da shi da kowa in ya ba ku ni'ima ku gode وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بكم وجه ما يسعهم إن يجربيكم يباكوا يا حتى كل أبن بيمكم وباكوا في هقولي فبكى هقولي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب sai ka tuna muku lada can kun gode ne muku tsari saboda ya ji daɗi ya ba ku kun gode nan kuma ya hana muku kun yi hakuri sai tuna muku tarin sakamako saboda jinjina muku da godiya ga abin da kuke yi wai da kuma ne kawai abubuwan da za a so mutum ya yi daga karshe idan ya kuma shi ne gajiyar haka ya koma zuwa ga ni'ima mafi girma na sai mu da kada nan da kuma da su da sai mu tashi a wannan abin fasali سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم